أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta Sunna TV EKS muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falararsa ya ba mu ikon haɗuwa da ku tare da ƙara salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da wanda fi su akan tafarki na gari har zuwa ranar tashin alkiyama. ranar sakamako to bayan wannan kamar yadda muka sani mun haɗu wannan shine darasinmu insha Allah ta'ala na arba'in a cikin wato darasinmu mai sunan taken wanda ke da taken haɗa na sushi muna tafiya ne da littattafai guda biyu littafi na farko daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na Sheikh al-Allamatul Qur'ani Muhammad al-Amin Shanqiti da kuma wato as'ilatul Qur'anil Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi muna tafiya ne da su guda biyu duka aya muna bin jerin ayoyin alkur'ani ne idan kuma dukkan su sun kawo za mu kawo idan kuma wani ya kawo aya wannan bai kawo ta ba sai mu dubi wadda ta gabata mu kawo ta sannan mu mu kawo wadda za ta biyo bayan ta a tsakankanin su ko ba haka ba idan kuma akwai wata buƙatar ƙara wani bayani don saboda a fahimta ko cikin littafi ko ba cikin littafi ba wani lokaci muna dan fita waje saboda fahimtar mas'ala da kyau ko kuma akwai wata mas'ala da ke da alaka da maudu'in malaman bus kawo ta ba za mu kawo ta ba don saboda mun fi su sani ba tana yi wasu mas'ala bus kawo ta ba tana ganin kamar ba ta cikin tsarin da za su kawo ko ko sun manta ko kuma tana yawa ba ta zo musu aka ba wallahu ta'ala a'lam muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya mas'alar mu da zamu tashi akan ta mas'ala ce ta 52 a cikin daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab na al-shaykh al-allamatu al-qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti malan yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtayn an haramta muku ku hada yan uwa guda biyu an gane ko aya ta 23 a cikin suratul nisa hadhihi al-ayatu wannan aya tadullu bi umumiha tana nunawa akan umuminta wato abinda wato ma'anarta da ta hadewa alaman iljam'i bai na kulli ukhtaini an hana a haɗa dukkan ‘yan uwa guda biyu ko toce fuska. Sawa'un kana ta bi aqdin shin ya kasance bi aqdin ta fuskar aure ce au bi milki yaminin koko ta fuskar wato mallaka ce ma'ana ko da auren su guda biyu zaka yi ko da mallaka su zaka yi koko guda aure guda mallaka ma'ana kenan matsayin koyanga وقد جاءت آية تدل بعمومها على جواز الجمع بين الأختين إتما وتا آية تازو tana nuna haɗa ‘yan uwa guda biyu abu ne mai yiwuwa halattacce ne bi milkil yamini ta fuskar wato ba aure ba ta fuskar mallaka. وهي قوله في سورة قد أفلح فدر الله سبحانه وتعالى أتكن سورة قد أفلح mun faɗa cewa ita ce suratul mu'minun kamar yadda darasi na gaba gaba gabata kenan qad aflaha mu'minun wa suratu sa'ala sa'il da sura ta sa'ala sa'il ai sa'ala sa'ilun bi azabin waqi shine wannan aya ta zo walladina hum li furujihim hafizun waɗanda suke game da farjujjukan su ko al'aurunan su suna kiyayewa ta kowace fuska ba sa zina ba sa luwaɗi ba sa barin a kalla ko a TV ko ta wata fuska illa ala azwajihim sai akan matansu aw ma malakat aymanuhum ko ko abinda da musu tan mallaka fa innahum ghairu malumin to su ba a zargin su ma malakat aymanuhum malan yace to fa qawluhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini mato ku haɗa ‘yan uwa guda biyu ismun musannan suna ne wanda yake musanna yana nuna abu biyu da larabci muhallan bi al wanda an ƙawata shi ko an haɗa shi da al wal muhalla biha abinda an ka haɗa da al min siyaghil umumi yana daga cikin sigogi uslubi wanda ke nuna ya haɗe gaba ɗai gaba ɗai kenan ya gami kama ta qarrara fi ilmi usul kama yadda ya tabbata a cikin ilimi na usulul fiqh wa qawluhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala aw ma malakat aymanuhum sai abinda damar su ta mallaka an gane ko ismun mausul shi ma ismul mausul da an ce su ismul mausul kama allazi kama allati kama allatani kama alla'i kama ma duka ana kiransu ismul mausul domin suna buƙatar jumla wadda za a sadar ta bayyana ma'anar su in ce au ma na yi shiru ba a fahimta sai an ka ce malakat aymanuhum kenan ita ce silakin ta ta za ta bayyana ta dan mu gane wa huwa aidan min siyaghil umum ita ma ma din nan da ismul mausul suna daga cikin siyaghul umum kama ta karrara fi ilmin usuli aidan malam yace kamar da tabbata a cikin ilmin usulul fiqh tau ga am ga am malam yace fa baina hataini al-ayataini umumun wa khususun min wajhin tsakanin waɗannan ayoyi biyu akwai umumun kowace akwai inda ta haɗe wa khususun min wajhin akwai kuma inda kowace tami ta keɓanta ya ta'aradani bi hasbi ma yadhhar za su ci karo ta wata fuska abin da yake bayyana fi suratin wato a a cikin sura wato sura hiya jam'ul ukhtaini bi milkil yamin wato a hada ƴan uwa guda biyu ta fuskar milkil yamin an gane ko tanan za su ci karo fa yadullu umumu wa an tajma'u bainal ukhtaini ala tahrim da Allah ce wa an tajma'u bainal ukhtaini an hana a hada ƴan uwa biyu ta kowace fuska shikenan ko ta wace fuska an ce hadin an hana shi shi ko wa umumu aw ma malakat aymanuhum ala ibaha shi ko aw ma malakat aymanuhum ya halatta a hada ƴan uwa biyu ma malakat aymanuhum ta kowace fuska to kinan nan an samu matsala كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه كما يد سيدنا عثمان رضي الله عنه يفدا يتي أحلتهما آية su ƴan uwa a hada su ta milkul yamini aya ta halatta su wadda ta ce au ma malakat aymanuhum kenan wa harrabat huma aya ukhra aya guda kuma ta haramta su ita ce wato wa an tajma'u bainal ukhtayn malan yace wa hasilu tahriril jawabi wato abinda zai tantance muna amsa a takaice kenan abinda zai tantance muna amsa an hatainil ayataini daga waɗannan ayoyi guda biyu annahuma la budda an yukhassasa umumu ihdahuma bi umumi al-ukhra dole ne tunda wannan amni wannan amni sai an khassasa an kebance umumin wata da wata don bayyuwa a ce ayi aiki da su gaba daya fa yalzamu tarjihu bainal umumaini malin yace wajibi na ayi tarjihi a rinjayar tsakanin am da am tunda in tsakanin am da khas ne babu matsala malin yace war rajihu minhuma yuqaddamu wanda an marin jayi daga cikin su za a gabatar da shi wa yukhassasu bihi umumul ukhra za a kebance aminkin wata daga ciki li wujubil amali bir rajihi domin ya zamanto wajibi ayi aiki da abin da ya rinjaya ijma'an a wajen ijma'i na malamai wa alaihi malin yace to akan haka fa umumu wa an tajma'u bainal ukhtaini am da ya nuna cewa an haramta hada ƴan uwa guda biyu arjahu min umumi aw ma malakat aymanuhum shi a umumi wanda an mafi rinjaya daga aw ma malakat aymanuhum da yace ya halatta a hada su ta kowace fuska wanda ya zo cikin suratul mu'minun a aya ta shidda da kuma cikin suratul ma'arij a aya ta talatin malam yace min khamsati aujuhin ta fuska guda biyar kidan ba ra'ayi ne kawai za a kaba a ce na zabi kaza to ina dalili malam ce fuskoki guda biyar malamai suka faɗa ko kuma malam ya kawo al-awwalu na farko anna umuma shi am gamewa ta ma'ana kenan ta wa an tajma'u bainal ukhtaini an haramta muku ku hada ƴan uwa guda biyu ta fuskar aure ko ta fuskar wato milkul yamin ta fuskar kuyangu kuyanga da kuyanga kenan ku hada su nassun fi mahallil madrakil maqsud bizat nassi ne wanda yazo nassun fi mahallil madraki a wurin da za a rishki al-maqsud bizat abinda ake bukata a zatinsa ma'ana ta zo ne dan bayanin hukuncin kai tsaye li'anna sura li'anna sura malam yace to ga bayani domin ita sura suratul nisa ita suratul nisa wahiyar lati bayyana Allah fiha man tahillu minhunna Allah yayi bayanin ne matan da suka halatta wa man tahrumu da wadda ta haramta wa ayatu aw ma malakat aymanuhum ita ko aya wadda ta zo tana bayanin aw ma malakat aymanuhum ko abin da dama su ta mallaka lam tuzkar min ajli tahrimin nisa ba an kawo ta bane zancin hukuncin haramcin mata wala tahlilihinna ko ko halat wadda wadanda suka halatta bal zakara Allah sifatil muttaqin Allah yana bayanin sifofin masu imani ne ne fa zakara min jumlatihi ma hifdhal farji sai Allah ya faɗi tsakankanin daga cikin sifofin tarsashin jumlolin masu takawa masu imani daga cikin su akwai kiyaye farji fastatrada ma'ana sai tsawaita bayani an gane ko annahu la yalzamu hifdhuhu an zawjati bai zan wajibi ba ko ba abu ne wanda ya dace an gane ko ko ku ba abu ne wanda addole mutum ya kiyaye farjin sa an zawja daga mace wasurriya da kuma baiwa ko kuyanga ko kwara wa qad taqarrara fi ilmi fil usuli ya tabbata a cikin ilmin usulul fiqh injimalan anna akhdha al ahkami min madhanniha a ɗauki hukunci wajen wurin da ake zaton ana maganarsa shine mazaliha idan wajen bincike ne an ce mazan kamar in kana bincike wurin da ake sa tsammanin za a samu bayanin mas'ala shi yasa malamai suka yi babi kan kaza littafi kaga yanzu idan kan tafsiri ne idan kana neman fassara aya sai ka koma cikin littafin tafsiri sannan ka koma cikin wace sura ne an gane ko sannan ka koma a wace aya ne sannan ka koma a wani manhaji ne in nahau ne an san littafan tafsiri suka magana kan nahau in luga ne sai ka koma na luga in fiqhu ne sai ka koma na fiqhu in na tafsirul qur'ani bil qur'ani ne sai ka koma in na tafsirul qur'ani bis sunna ne sai ka koma in na tafsirul balaghi ne sai ka koma da littafan balaga ta alqur'ani shine al mawad yadda zaka gane mas'ala shi yasa dalibi in bai fahimci wannan ba zai samu matsala in hadisi ne sai ka koma cikin littafan hadisi waɗanda suka inganta sannan ka diba cikin babi babi tana yiwa littattafan sun zo akan babi babi ka diba babu kaza babu kaza babu kaza in arwalla ce sai ka ɗauko littattafan hadisi gaba ɗaya inda an ka ka babu wudu'u ka tattaro su wani hadisi ya inganta wanne ne bai inganta ba ya za a fitar da hukumce hukumce shine mazan in fiqihu ne littattafan fiqihu a kowace mazhaba ko wanda ya hada mazhabobi gaba ɗaya a wani babi ne sai ka tattaro babu kaza babu kaza babu kaza kowace mas'ala sai kai mata karatunta in usulul fiqh ne hakan ga sai ka tattaro littattafan usulul fiqh a wace mas'ala matsala ce haka ne zaka samu ilimi in adab ne sai ka ɗauko maudu'i a wani babi a wace abiyata da suka tattaro kan matsala kaza haka ne ake samun ilimi da izinin Allah subhanahu wata'ala to shine mazana a can nan ko mazaniha ana nufin nan inda ake magana ana magana ne kan zancen aure kenan nan ake zato za a samu hukuncin aure aula min akhdhiha min la mazaniha bai dace ɗauki hukunci ba inda an zo ana magana kan abu ba da nan ana nufin zato ba hukunci ana zato a samu hukuncin Qur'ani ba a samu sha ba haka ake nufi ba a'a nan Qur'ani ya magana ne sifofin masu imani can ko yana zancen matan da sun ka aura to kenan ko tun da zancen wadda ta halatta da wadda ta halatta ba nan an kafi karfin hukuncin aure ba inda ana zancen sifofin masu imani ba kenan amukinta ya fi karfi bisa wannan hukunci bisa ga am wanda ba yana magana kan zancen aure ba shi da abin da malam yake son ya ce athani na biyu in ji malam anna ayata aw ma malakat aymanuhum aya wadda tace aw ma malakat aymanuhum laysat baqiyatan ala umumiha bata tabbata ba akan umuminta bi ijma'il muslimin da ijma'in mallamai musulmai ma mallan yace li anna al ukhta min ar rida domin ita ƴan uwa ta shayarwa la tahillu bi milkil yamini ijma'an bata halatta ba mutun ya mallake ta ijma'an an gane ko lil ijma'i ala anna domin malamai sun ijma'i cewa shi umumi anna umuma aw ma malakat aymanuhum ko abinda ma da musu tan mallaka yukhassisuhu umumu wa akhawatukum min ar-rida'a umumi na akhawatukum min ar-rida'a duk ƴan uwanku wadanda kun ka sha nono da su haramun ne ku aure su to kuma haramun ne kenan ku mallake su ta fuskar mallaka bayan ku aya ta ce au ma malakat aymanuhum ta saki to tunda wannan amu ne an yi takhsisin sa da wa akhawatukum min ar-rida'a mallan yake cewa wa mawtu'atul abi la tahillu bi milkil yamini ijma'an matar da mahaifi ya taba taka la tahillu bi milkil yamini ijma'an ba ta halatta ko da an mallake ta nan mi mallan yake son ya ce mahaifin mutum ya aure mace misali dan mu gane sai wannan matar sai ya sake ta to a kaddarta sai mutum ya mallake ta mukaddarta baiwa ce ko ta kafirta aka je aka yakin musulunci ta shigo cikin rabin mutum to ai nan can mahaifi ya taba aurenta to kaga tana matsayin musulma yanzu ta kafirta misali wal iyadu billah an je an kamo ta kuma sai ta shigo cikin rabon da to ai kuma malamai sun ce ba ta halatta gare shi duk da yake ta haskan mamalakat aymanuhunna an yi takhsisin ta shi yasa nan malamai yake cewa mawdu'atul abi wannan na bada misali guda ne tana yiwa akwai fuskoki da dama da za a iya samun wannan misalin lil ijma'i mallan yace saboda ijma'i anna umum cewa uh, am wanda yazo ya game ma'ana au ma malakat aymanuhum duk abinda da maka ta mallaka an halatta maka yukhassisuhu umum umumi na wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa'i kada ku auri abinda iyayenku sun ka aura shi ma ma nakaha aba'ukum kaga duk abinda iyayenku suka aura shi ma amuni aya ta 22 a cikin suratul nisa to wannan ya ce duk abinda madamakku ta mallaka an halatta muku shi wannan ta ce duk abinda iyayenku sun ka aura an haramta muku shi to kenan yanzu ko da ka mallake ta ta fuskar mallaka to sai a yi taksishin shi da cewa an haramta maka abin da mahaifinka ya taba aura ko kuma ya taba mallaka ta yamini hayyarta ake ta to kenan kaga wannan yana nuna cewa an yi taksishin sa amuri wanda an taba taksishin sa malam ya ce wal asahu indal usuliyina zance mafi inganci a wajen malaman usulul fiqh fi an ce al usuliyin kala uku ne akwai al usuliyin usul tafsir malaman usul tafsir akwai al-usuliyin malaman usul fiqh akwai al-usuliyin malaman usul hadith amma galibi an kace al-usuliyin ana nufin malaman usul fiqh in ba a kayyade ba wal asahhu inda al-usuliyin zance mafi inganci wajen malaman usul fiqh fi ta'arud al-am idan am wanda yake nasu ya zo ya haɗe komai da komai ma'anarsa ta haɗe komai da komai in ya ci karo allazi dakhalahu at-takhsis wanda an taba kebance shi da wani abu kamar wannan da anka ce au ma malakat aymanuhum an kebance shi da akhawatukum min ar-rida'a kuma an kebance shi da wala tankihu ma nakaha aba'ukum an ce duk abin da damar ku ta mallaka an halatta muku shi amma malamai sun kai taksishin shi da yar uwa wadda kuka sha nono ɗaya da ita da kuma wadda babanka ya taba aura ko da ka mallaki waɗannan ta fuskar mallakar abin nan mallaka ta bauta bai halatta ba a ce ka take su kina an yi taksishin sa malam yace to wannan taksisi ya shiga cikin shi ma al'amil ladhi lam yadkhuluhu at-taksis kenan idan ya ci karo da am wanda taksisi bai taba shigar sa ba huwa yace to huwa taqdimu alladhi lam yadkhuluhu at-takhsis za a gabatar da wannan takhsisi bai shiga cikin sa ba wa huwa zahirun shi wa an tajma'u bayna al-ukhtayn babu takhsisin da ya taba zuwa ya kebance shi shi ko wannan aw ma malakat aymanuhum an samu wa akhawatukum min ar-radha'a sannan kuma an samu wato abin nan eh wala tankihu ma nakaha aba'ukum ya kebance shi kenan sai ya zamanto ya fi karfi ayi aiki da shi kamar yadda malamai suka faɗa malam yace as-salisu mas'ala ta uku ko dalili na uku anna umuma wa an tajma'u bainal ukhtaini am da yazo yace an haramta a hada yan uwa guda biyu ko ta hanyar aure ko ta fuskar mallaka ghairu waridin fi ma'radi madhin wala dhammin bai zo ba a wajen ko a siyaki na zancen madhun yabo wala dhammin ko ko zambo wa umumu aw ma malakat aymanuhum shi ko umumi na aw ma malakat aymanuhum duk abinda ba musu tan mallaka aya ta shidda a cikin suratul mu'minun kuma akwai tamkarta a cikin wato abin nan سورة المعارج آية 30 وارد في في معرض مدح المتقين أنا ذنشن بياني لنا يبم مسوء صورة الله والعام الموارد في مدح في معرض المدح أو الذم أن قال كو آمي nassi wanda ya zo am ya haɗe komi da komi idan ya zo ta fuskar lokacin yabo ne ko ko zargi ikhtalafa ulama malamai sun yi sabani fi itibari umumihi akan ya zamanto am ne ma matsayin shi am ne tunda na ana zancen zargi ne ko ko yabo to shi ko yabo da zargi abubuwa ne waɗanda galibi sun shafi waɗansu mutane fa aktharul ulama malam yace da yawa daga cikin malamai ala anna umumahu mu'tabarun malamai sun ce da yawan malamai sun ce ana hankalta ana daukar wannan matsayin shi na ya hade kowa da kowa ka qaulihi kamar fadar Allah subhanahu wataala innal abrara lafi na'im dukkan masu da'a suna cikin ni'ima wa innal fujjara lafi jahim dukkan fajirrai masu saba ma Allah suna cikin wutar jahannama na ana nufin kafirai da kuma mumini wanda ya sabon Allah wanda har sabon Allah sa zunubin sirrin jayi wato abin nan ladarsa sai dai shi wancan mai imani za a fitar da shi bayan an kona shi wal iyadu billah wancan kuma kafiri zai tabbata babu lokacin fita suratul infitar aya ta 13 da 14 malam yace fa innahu ya'ummu kullu barrin to shi wannan ya haɗe dukkan wanda ya da'a da an ce innal abrara ma annahu lil madhi tare da cewa kuma yabo ne wa kullu fajirin ma annahu lil dhanbi da inda an ce wa innal fujjara lafi jahim ya shafi dukkan fajiri tare da cewa ya zo ne a wajen zargi ina fatan an fahimta malin yace to wa khalafa fi zalika ba'd ulama sashen malamai sun saba a cikin wannan minhum daga cikin su al-imam shafi'i rahimahullah imam shafi'i qa'ilan yace innal amal warida lalle da faziko na si wanda ya zo akan umumi ya haɗa komai da komai fi ma'aradil madhi wa dhammi aw dhammi a cikin bayani da aka zo ana bayanin yabo ko zargi la umumu lahu a wajen imamu shafi'i bai haɗa kowa da kowa ba li'anna al-maqsuda minhu dalilin sa domin abinda ake so da shi al-haffu dan a kwadaitas fil madhi a wajen aiki na yabo don mutane su ci gaba da aikatawa ko su aikata in ba su aikatawa wazzajru da yin tsawa da tsoratarwa fi zammi game da aikin da yake mummuna kenan su daina idan suna aikatawa alhamdulillah kasira idan suna aikatawa idan kuma ba su aikatawa su ƙara nisantarsa walidhalika walidha mallan yace don haka ne lam ya akhudhil imam shafi'i imam shafi'i bai yi riko ba bi umumi qawlihi ta'ala da umumin fadar Allah subhanahu wa ta'ala والذين يكنزون الذهب والفضة waɗanda suke taskance azahaba zinariya wal fidda da kuma azurfa wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da su a cikin wato aikin Allah suratu tauba aya ta 34 fil huliyil mubah a cikin huli abin qawa al mubah wanda yake an halatta li'anna al aya domin ita aya siqat lidhammi an kawo ta ne lidhammi don saboda zargi fala ta ummu indahu huliyal mubah ba za ta shafi ba al huli abin kawa almubah wanda an ka halatta kenan wanda abin nan na kawa ne wanda mace take sawa kenan su a wajen su kayan mata ko da sun kai zakka misali zinariya ta tasawa da azurfa ba za a fitar mata wato da zakka ba kenan ina fata an fahimta kenan shi a wajen imamu shafi'i nan ba abin nan bane malam yace to fa idza haqqaqta zalika idan ka tabbatar da wannan fa alam anna al'amal alladhi lam yaqtarin bima yamtani bima yamna'u itibara umumihi shi lassi wanda yake am alladhi lam yaqtarin bima yamna'u itibara umumihi wanda babu wani abu wanda malamai suka yi sabani akan kasancewar sa'amu ne ya haɗe kowa da kowa ko bai haɗe ba aula min al-muqtarini bima yamna'u itibara umumihi shi ya fi cancanta a ɗauke shi da abin da an yi sabani wajen ɗaukar dukansa inda ba'd ulama wajen waɗansu malamai kenan nafsin da ya ce wa an tajma'u bain al-ukhtaini ba ai sabani wajen kasancewar sha'am ba amma nafsi wanda ya zamanto au ma malakat aymanuhum ya zo ne a wajen yabo to shi ko nasi wanda ya zo umumi wanda ya zo yabo ko zargi waɗansu malamai sun ce amu ne wasu sun ce ba amu bane to kenan kaga sai ya zamanto kenan ba za a ɗauke shi amu a wajen dukkan malamai ba to ka ga wanda an kai ta haƙiƙi an kai ittifaki akan umuminsa ya fi cancantar a ɗauke shi bisa ga wanda aka yi saɓani kan umuminsa kamar yadda nan imam shafi'i wajen wallazi ne kadi dunar zahaba wal fidda wala yunfiquna ha fi sabilillah allazi ne ismul mausul ne sai ya ɗauki cewa wato ba zai shafi الذهب والفضة ba dukkan الذهب والفضة na ana zancin wadda ake kasuwanci da ita ba wadda mata suke amfani da ita a gida ba duk da yake idan aka kalli waɗansu nasoshi suna nuna cewa hatta da abin da mace take amfani da shi na zinariya wanda take sakawa in ya kai zakka wajibi ne ta fitar masa da zakka kuma shine abin da malamai sun ka dauki ahwat kan mutum ya ajiye abu ranar tashin alkiyama ya zamanto azaba ta shafe shi da shi kafin mu ci gaba da bayani akwai dan wani abu da ya kamata na ƙara anan wanda nake so in ƙara kafin in ci gaba da bayani da inda Allah ce innal abrara lafi na'im lalle masu da'a suna cikin ni'ima ina fata an fahimci ni na akwai abin da ake ce ma al'illa duk in ka ga suna ko fi'ili ya zo a cikin nassi galibi ana samun illa tare da shi duk fi'ili in dai mushtaqqun ne har jamid wani lokaci kamar da suke cewa amma nan wato mushtaq duk sunan da ya zamanto ko fi'ili cikin alqur'ani ko hadisi in bayani ba za a samu illa tare da shi in dai hukunci na tare da shi innal abrara lalle masu da'a lafi na'imin suna cikin ni'ima mi addalilin da sai suke cikin ni'ima saboda da'a da sun kai ma Allah wa innal fujjara lafi jahim lalle wanda suka yi fajirci suna cikin wutar jahannama me yasa suke cikin wutar jahannama saboda saban da suka yi ma Allah subhanahu wata'ala kaga an fahimci illa ne ta fuskar wannan sunan to cikin qur'ani in ka ga fi'ili ko suna duk inda ka ganshi galibi in baka yi aniya ba in ka hankalta zaka ga zaka ga wannan alqur'ani an ce musaddiqan lima bayna yadayhi mai gaskatawa ne da abin da ya gabace shi ashe yana daga cikin dalilin da suka sa Allah saukar da alqur'ani dan ya gaskata abin da suke gabanin shi wa muhaiminan alaihi yana mai tsaro kuma mai shaida kaga ashe daga cikin dalilan da suka sa aka saukar da alqur'ani dan saboda yayi shaida kuma ya tsare abin da ya gabata na ƙarya ya bayyana shi wanda an gaskiya ya tabbatar da shi to kaga fahimtar wannan zai taimaka ma wajen istinbatin mas'aloli masu yawa abu na gaba sai ana inda an ce innal abrara lafi na'im akwai abin da malaman usulul fiqh su kira dilalatul iqtida ana kiran shi alhafu a cikin balaga da kuma ilimi na usulul fiqh shine an shafe wani abu domin lafi na'imin wasu malaman balaga suna kiran shi majazi domin masu da'a suna cikin ni'ima to ai ta ni'ima abu ne wanda ba a ganin shi balle a shiga cikin shi kenan nan dole sai an kaddarta an ce ni'ima amma ana nufin wurin ni'ima kenan utlika ash-shay'u wa urida bihi wato makanuhu ko kuma a ce an yi hasfukin makan ai innal abrara lafi makani makanin makanin makanin na'im wato suna cikin wurin ni'ima amma sai an ka kawo na'im wannan abu ne wanda yake na da kyau ɗaliban ilimi su fahimce shi Arrabi'u mallan yace dalili na hudu wanda ke nuna ya kamata a gabatar da umumi na an tajma'u bainal ukhtaini wato haramcin yan uwa biyu a hada su ko ta filkul yamini na ko ta hanyar kuyangu ne yafi karfi da ayi aiki da umumi na auma malakat aymanuhum mallan yace anna law sallamna al mu'arada dama mun saki abinda ake kira saki at taslimul jadali mun saki cewa akwai cin karo bainal ayataini a zahiri akwai cin karo tsakankanin ayoyi biyu ko ma'anonin su fal aslu fil furuji at tahrim asali a cikin farji shine at-tahrimu haramci hatta ya dulla dalilun la mu'arid lahu alal ibaha sai an samu dalili wanda yake nuna cewa abin nan an samu abin da zai halattar da shi tunda abubuwa suna da asalin su wanda cikin qawaidul fiqhiyya dalibin ilimi zai fahimci wanda da kyau akwai qawaidul fiqhiyya na Sheikh Imam Sa'di akwai alqawaidul fiqhiyya na littafai na malamai da dama amma akwai littafai guda biyu wanda in dalibi ya same su za su taimaka mishi kwarai da gaske cikin wannan kuma za su wadatar da shi daga littafai da dama akwai alwajiz na alqawaid alfiqhiyya na Muhammad Sidqi Ghazi sannan kuma akwai kuma ana kiransa alborno alborno mutumin kasan falastin ne amma ana kiransa alborno kamar suna ne na kunya ba wai ana nufin mutumin kasar borno bane sannan akwai kuma alqawaid mawsu'atul qawaid alfiqhiyya tashi muhammad sidqi ghazi kusan mujalladi 13 ne idan mutum ya same ta cikin qawaid alfiqhiyya yayi dirasar ta zai samu ma'lumatu masu yawa kuma zai samu bincike mai yawa to dan haka nan waɗannan al'asulikin nan ka'ida ce usuliyya kuma ka'ida ce kuma wato ta alqawaid alfiqhiyya shine kenan na al'aslu fil furuji at-tahrim asali ga farji haramun ne ma'ana asalin farjin mace haramun ne sai an samu dalilin da ya halatta maka shi hatta ya dulla dalilun ala la mu'arida lahu ala al-ibaha sai an samu dalili wanda babu abu wanda ya ci karo da wannan dalilin ya nuna halaccin sa ma'ana dalili ne wanda an sami babu wani abu tunda an tajma'u bainal ukhtayn ya haramta to kaga kenan haramcin nan kafin a ce an samu abin da ya halatta shi sai an samu dalilin da bai samu wani abu wanda ya tunkuɗe shi ba ko da akwai dalili wanda bai kai wancan karfi kaga ba za a yi aiki da shi ba kamar yanzu al-aslu fil ibadat sai a ce al-man'u aslin ibada hani ne domin ita ibada in an ce kayi to sai ka nemi dalilin da yasa kayi amma wal aslu fil ashiya'i an gane ko al-ibaha aslin abubuwa shine al-ibaha halacci abinci asalinsa Allah ya halatta mu shi duk abin da ke cikin sammai da kasai asalinsa halat ne an gane ko sai an samu dalilin da zai haramta maka shi domin ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shi halitta muku da abin da ke cikin ƙasa kenan naku ne wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min shi yasa ba a cewa kun abubuwa sai an bi su an kawo dalilan su yasa yanzu wani ce mini kawo ayar da ta ce ka sa hulla ya ayyuhallazina amanu ilbasul qalansuwa kaga sai ba sai baka wahala a waɗanga abubuwa ne Allah ya ce halatta mu mu yi amfani da su saboda akwai wani ɗan rigima wanda shi son shiga komai sai ya ganshi karara to dan haka wannan dai a takaice shine abin da malai yake son ya ce al-khamis abu na biyar daga cikin abin da ke nuna cewa wato umumi na al-ukhtayn yafi karfi da umumi na auma malakat aymanuhum anna al-umum al-muqtadi lit-tahrim umumi wanda ko nassin da ya nuna abu haram ne aula min al-muqtadi lil ibaha shi yafi karfi a ɗauke shi da wanda ya nuna abu ya halatta an gane ko idan nassin ya inganta ko idan nasoshin sun inganta domin in ɗaya daga cikin su bai inganta ba ai babu zancen ma a ce ayi aljam'u bainal nusus ko wannan aula domin ɗaya nassi na ɗaya ba nassi bane li'anna tarka mubahin domin mutum injimalin ya bar abin da Allah ya halatta mai ahwanu min irtikabi haramin yafi ya je wajen ya aikata banna an ce haramcin su ƴan uwa biyu haramun ne wani nasu yana nuna cewa kamar halacci ne an yi saɓani to idan ko ƙara ka bar abin da yake halat da ka je ka afka abin da yake cikin haram ko ba haka ba ma'ana abin da an ce halat ne mubah ne in ka ga maka in ka ga maka bari ya fi ka je ka aikata abin da tana yiwa ka afka cikin haramun kama sa ya'ti tahqiquhu malam yace kamar da tahqiqin tabbatar da wannan zai zo insha Allah in Allah ya so fi suratul ma'ida a cikin suratul ma'ida kenan a cikin suratul ma'ida malam yace insha Allah saboda ba a da tabbacin rayuwa za ta kai can mu mun ce insha Allah in Allah ya kai mu can za mu yi bayani abinda malam ya faɗa wal ilmu inda Allah ta'ala malam yace to ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala kaga ta'addubi na malamai da suka san abinda a ilimi duk bayanin ga da ya kawo bayan ya faɗi dalilai guda biyar bayan ya kawo ka'idodi ƙarshe ya ce wal ilmu inda Allah ta'ala ko a ce wallahu a'lam ko ba haka ba amma wani za ga mas'ala yana bayani kamar dai shi ya fi ƙarfin kowa a cikin wannan mas'ala malam yace fa hadhihi al-awjuhu al-khamsatu waɗannan fuskoki fuskoki guda biyar ko huskoki guda biyar allati bayyana waɗanda muka bai bayani an gane ko yuraddu bi hal istidlalu Dawud adh-Zahiri bi hadhihi al-ayati al-karima ana yin raddi ga Dawud adh-Zahiri Dawud adh-Zahiri shine Imam Dawud mai mazhaba ta Zahiriya wanda shine ya kafa ta Ibn Hazm shine yazo ya ƙara faɗaɗa ta dan wasu suna sa tsammanin Ibn Hazm adh-Zahiri shine yazo da wannan mazhaba din a shi Ibn Hazm ya zo ne da wannan mazhaba har yayi mata littattafai musamman littafin sa da yi al-Muhalla bil Athar wato littafin da anka kawata kenan da al-Athar wato athar kenan na al-Qur'ani da abin nan hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani lokaci kuma da kuma wato maganganu na magabata bihadhi wato yuraddu biha al-istidlalu Dawud al-Zahiri bi hadhihi al-ayati al-karima za a yi raddi ga Dawud al-Zahiri da wannan aya al-karima ala al-jam'i bayna al-ukhtaini cewa ana hada ƴan uwa guda biyu fil wat'i a wajen taki bi milkil yamini inda zama to ta mallaka ta mallaka ce ma'ana idan bayi ne ko yangu guda biyu kawai shi a wajensa ya ce to babu matsala ولكنه يحتج بآية أخرى شينا كف حجة آية وهي قوله تعالى فدر الله إلا ما ملكت أيمانهم سي أبن مدام ستم لك آية 24 أتشن سورة النساء فإنه يقول domin shi yana cewa kiran dalilinsa al-istithna'u toge da an kai raji'un aidan ila qawlihi wa an tajma'u bainal ukhtaini kinan wa an tajma'u bainal ukhtaini bayan an kawo bai halatta a raba su ba sai an ka ce illa ma malakat aymanukum yazo a cikin suratul nisa kenan sai ya ce hadda shi jam'u bainal ukhtaini illa ma malakat aymanukum ya shiga daga ciki kenan ya shiga da ciki ana iya hadawa fa yakunu al-ma'na ala qawlihi wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa ya haramta ku hada ƴan uwa guda biyu ta fuskar wato aure kawai illa ma qad salafa sai abin da ya gabata fa innahu la yahrumu fihi al-jam'u bainal ukhtaini to abin da ya gabata kenan bai bai haramta ba fa innahu la yahrumu fihi al-jam'u bainal ukhtaini sai ce to illa ma qad salafa ne an kace sai abin da ya gabata amma yanzu abin da bai gabata ba babu matsala malam yace wa ruju'ul istithna'i li kulli ma qablahu min al-muta'atifati wato togewa da ake kawo wa misali kamar illa da sauran haruffa na istisna'i a ce ya koma zuwa ga dukkan abin da ya gabata waɗanda an ka haɗo jumalan kanat au mufradatin shin an kawo jumloli ne sannan an ka kore su ko ko an kawo mufradat ɗaiɗaikun kalmomi sannan aka kore wa huwa jari ala usulil maliki wa shafi'i wa ahmad shine abin da yake tafiya akan usul na mazhaba ta imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad an gane ko don haka usul nan ba ana nufin usulul fiqh ba a'a usul ka'idodin da aka aza wato mazhaba akan ta wanda yana da kyau mutum ya karanta sa ya ga abin ga akwai littafi na usul usul Imam Ahmad na Sheikh Abdullah bin Muhsin at-Turki akwai kuma wato abin nan usulul mazahib da ya kamata a ce ɗalibi ya karanta bahasi ne na wani profesa da ke rabitatul alimul islami ya karantar da mu a ma'ahad na rabitatul alimul islami asadullahi zahir yana da usulul mazahib da kuma wato mustalahatihim almuhimmu dai koce mazhaba tana da usulikin da aka gina ta yana da kyau ɗalibi ya karatu kuma ya ga yi muqarana ya ga inda suka yi haɗe da kuma inda suka samu sabani dan ya gane dalilin da aka aza waɗannan mazhabobin shi yasa ma shi mazhaba ta zahiriya suna cewa ba mazhaba bace manhaji ne a sunanta manhaji zahiri malam yace to wannan yana tafiya akan usul na Imam Malik da Shafi'i da Ahmad wa ilayhi al-ishara kuma gare shi an ka samu ishara bi qawli sahibi maraqi Saud a littafin maraqi Saud mai littafin maraqi Saud littafi ne na usulul fiqh alfiya ce cikin ilimin usulul fiqh wadda wato jam'ul jawami annabi Imam Suyuti ne malamin ya dauka na ɗaya daga cikin malaman Shanqit yayi baitutuka dan saboda fahimtar wannan malam yace wa kullu ma yakunu fihi al-atfu من قبل الاستثناء فكلا يقفو دون دليل العقل او ذي السمع kenan wannan yana cewa dukkan abin da ya gabata an kai istithna'i zai shafe shi in ba an samu dalili na hankali ba ko dalili na nassi wanda ya kori cewa banda wani banda wani banda wani kenan asalin istithna'i matsayin amu yake sai an samu dalilin da ya keɓance shi khilafan li abi hanifa sabani ga abu hanifa alqa'il bi ruju'il istithna lil jumlati al akhirah shi imamu shafi'i ya ce a'a shi istisna'i ne yana koma zuwa ga jumla ta karshe faqat ita kadai walidhalika shi yasa malam yace shi imamu abu hanifa la yara qabul shahadatil qadhifi baya ganin cewa za a karbi shaidan mai mai wanda ya kazafi walau taba wa aslaha koda ya tuba kuma koda ya ingantar da aikinsa li anna qawluhu ta'ala domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala illal ladhina tabu sai waɗanda suka tuba yarji'u inda inda hu li qawlihi ta'ala yana komawa ne wato a cikin suratul nur kenan wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ulaika humul fasiqun waɗannan sune fasikai a cikin suratul nur aya ta 4 faqat kenan shi a wajen shi illal ladina tabu waɗanda suka tuba kenan kawai fasikanci ɗai ne tuba yake ɗauke musu amma ba yana komawa bane zuwa ga abin da ya gabace shi ai illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba in ji mallam ma'anar kenan maganar Abu Hanifa faqad zala fisquhum bitauba fasikancin su ya dauke da ta'u da tuba wala ya wala wala yaqulu bi ruju'ihi malam yace shi Abu Hanifa bai cewa istithna'i to gaciya tana komawa ne li qawlihi wala taqbalu lahum shahadatan abada kakku karbi shaida gare su har abada aya ta hudu dai har yanzu a cikin suratul nur ai illal ladhina tabu sai waɗanda suka tuba in an dauki akan cewa yana komawa zuwa ga abin da aggaba faqbalu shahadat shaha faqbalu shahadatahum ku karbi shaidar su bal ya ƙulu yana cewa la taqbalu lahum mutlaqan kakku karbe shaida su gaba ɗai likhtisasu listithna'i bil akhirati indahu domin shi a wajen shi wannan ya keɓanta ne ga jumla ta ƙarshe walam yukhalif abu hanifa aslahu malam yace to imamu abu hanifa bai saba ma aslinsa ba fi qawlihi bi ruju'il istithna' a wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da yace shi abu hanifa da yace istithna'i yana komawa fi qawlihi ta'ala a wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala illa man taba wa amana wa amila salihan sai wanda ya tuba ya yi imani ya aikata aiki nagari a cikin suratul furqan aya ta saba'in li jami'il jumali qablahu domin ya ce dukkan jumlolin shi illa man taba yana koma zuwa gare su a ani qauluhu ta'ala malam yace ina nufin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar waɗanda ba sa ambatu ma'ana ba sa shirka da Allah kenan na, na yad'una ana nufin ibada kenan domin ko addu'a mutun yayi in dai addu'a ce ya kira wani Allah ai ibada ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar ba sa bauta ma wani Allah an gane ko wani wato ilahan akhar ko ba sa kiran wani a kiran da za a yi ma Allah don neman kuren yi wata musiba ma Allah tare da Allah ilahan akhar wani abin bauta daban wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe rai wadda Allah haramta a kashe ta illa bil haqqi sai da haƙƙi idan mutum ya kashe nan an ce a kashe shi wala yaznun misali ne na bayar wala yaznun sannan kuma ba sa yin zina ayata wato 58 a cikin suratul furqan li anna jami'a hadhihi aljumal malam yace dukkan waɗannan jumloli ma'anaha fil jumlati al-akhira domin ma'anarta tana cikin jumla ta ƙarshe wa hiya qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa man yaf'al dhalika yalqa asama duk wanda ya aikata wannan zai hadu da zunubi aya ta 68 a cikin suratul furqan li anna al-isharata fi qawlihi domin ita ishara a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala shamilatul li kullin min ash-shirki wal qatl waz zina domin ita zalika ta hada shirka da kisa da zina fa bi ruju'ihi lil akhirati raja'a lil kulli domin idan ya koma zumla ta karshe to can na ita da ta hade su zai komawa kinan nan Abu Hanifa bai saba maka'idarsa ba fa zahara anna Abu Hanifa lam yukhalif fiha aslahu nan Imam Abu Hanifa waɗanda suke cewa nan ya saba ma asalinsa bai saba ma asalinsa ba wali ajli hadha al-asli al-muqarrar fi al-usuli malam yace saboda wannan ka'ida da malamai suka tabbatar a cikin ilmin usuli law qala rajulun idan mutun yace hadhihi ad-daru habsun ala al-fuqara wal masakin wannan gida na bar shi a matsayin wakafi shine habsun domin asalin al-habsu shine abinda aka daure ma'ana na an bar shi matsayin wakafi an bar shi matsayin na amfani ne alal fuqara'i gida ne mutum ya bari ko ya mutu ko yana dare ya ce a wannan gidan na bayar da shi fi sabilillahi ga waɗanda za su amfani da shi don baki ko abin da ya kama da haka habsun alal fuqara'i wal masakin na ba da wannan gida don amfanin alfuqara talakawa wal masakini da miskinai wa bani zuhra da bani zuhra wa bani tamim da bani tamim illa al fasiqa minhum amma banda fasiki daga cikin su fa innahu yakhruju fasiqul kulli inda al-malikiyyati wash-shafi'iyya wal-hanabila malin yace to da fasikin fuqara'u da fasikin masakinu da fasikin bani zahara da fasikin bani tamimun a wajen imamu malik da imamu shafi'i da abu da ahmad bin hanbal dukkan su sun fita domin ya koma ne zuwa ga dukkan su an gane ko khilafan lil hanafiyya amma sabanin hanafiyya alqa'ilina wanda suke cewa ya kharuju fasiqul akhirati faqat su a wajen su fasikin akhiri ɗaya da hita shine kenan bani tamim tunda shine an na ƙarshe malam yace don ka fahimci ka'idar wa ala hadha akan haka fahtijaju daud adh-dhahiri bi hadhihi al-ayati al-akhira wannan aya da daud adh-dhahiri ya kafa hujjar ita jarin ala usulil malikiyyati wash-shafi'iyyati wal-hanabila ta tafi ne akan wato ka'idodin usulu na shafi'iyya da malikiyya da hanabila da suke cewa yana iya komawa zuwa ga jumla ta ƙarshe kenan wa an tajma'u bainal ukhtayn yace illa ma malakat aymanuhum kenan illa ma malakat aymanuhum dukkan shi zai koma zuwa ga wato na ƙarshe an gane ko wanda kuma shi kan shi anan sai an ƙara tattaunawa domin ba wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurur rahima sannan aka ce wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum to kaga ma nan ba ma abin nan ba sai ya zamanto ai akwai ma wal muhsanatu in ma mun dauki akan wannan ba shine na karshe ba akwai wal muhsanatu a karshen wannan wallahu ta'ala alam kinan da haka dai mai an ce na karshe na ai akwai wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum ba wa an tajma'u bainal ukhtayn ba kaga wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf sannan aka ce wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum ni abin da ke fahimta ko a mazhabar shi Dawud zahiri na an samu wani ƙari ma akan haka an kawo wal muhsanatu min nisa sai dai in ya ce su wal muhsanatu min nisa idan ma ba su shiga cikin istithna'i alhali su ma suna shiga cikin istithna'i tunda an ce illa ma malakat aymanukum almuhimmu qala mallan yace qala muqayyiduhu mai takaice wannan magana kidan ma'ana wanda zai takaice mas'ala don a fahimce ta afallahu anhu Allah ya gafarta mishi malam ya maka sha addu'a mu ma Allah ya gafarta mana التحقيق في هذه المسألة abinda a tabbatacce a cikin mas'ala huwa shine musan ma haqqaqahu ba'd al-muta'akhirin abinda waɗansu daga sashen wato malamai da suka zo na baya kenan kabin al-hajib kamar ibn al-hajib min al-malikiyya na daga cikin malaman malikiyya wal ghazali da imam al-ghazali min ash-shafi'iyya daga cikin malaman shafi'iyya wal amidi da imam al-amidi min al-hanabila na daga malaman hanabila nan yana zancen malaman usulul fiqh kenan da suke da wato ijtihadi min anna al-hukma fil istithna shi hukumci game da al'amarin da ya shafi togaciya al'ati ko abin da an ka toge al'ati ba da muta'atifatin bayan wanda ya zo bayan an jero abubuwa an hada su huwal waqfu za a tsaya kidan ba a cewa zai koma ga duka ba a cewa zai koma ga na ƙarshe za a tsaya wa Allah yuhkama bi ruju'ihi ila al-jami'i wala ila al-akhirati ba a cewa zai koma ga duka ko ko zai koma ga ta ƙarshe wa inna ma qulna ballan yace abin da yasa muka ce haka inna hadha huwa at-tahqiqu wannan shine tabbatacce li anna Allah ta'ala yaqul Allah subhanahu ta'ala yana cewa fa in tanaza'tum fi shay'in in kuka yi sabani a cikin wani abu farudduhu ila Allah war rasul kuma yadda shi zuwa ga Allah kuma yadda shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma yadda shi zuwa ga Allah zuwa ga alqur'ani amma yadda shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in yana raye a koma a tambaye shi idan baya raye a tambayi sahabbansa idan wannan lokaci na adibi sunna ingantatta wadda ta tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ce a koma wajen Allah ba ana nufin ba a taka sama ta bakwai aje wajen Allah a tambaye shi ko kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yanzu da baya raye ba ana nufin aje wajen sa ba a'a adibi sunnarsa aya ta 59 a cikin suratul nisa malam yace wa idza radadna hadha an-niza ila Allah idan muka maida wannan wato an-niza wato wannan jayayya da malamai suka yi ko ko sabani ila Allah zuwa ga Allah wajadna al-Qur'ana dallan ala qawli haula da mu iske Qur'ani ya faɗi magana wato ya nuna gaskiyar hukuncin waɗannan malaman da suka ce ba a kallon duka ko kaɗan za a koma ne a kalli siyaki allazi zakarna annahu huwa tahqiq wanda mun ka faɗa cewa shine tabbatattar magana fi ayatin kathira a cikin ayoyi daban-daban malin yace minha qawluhu ta'ala fadar daga cikin su akwai fadar Allah subhanahu wa ta'ala fatahriru raqabatin mu'mina mutumin da ya kashe mumini akan kuskure zai yantar da raqaba wato wuya kinan baiwa mu'minatin mumina kinan bawa nan na an ce raqaba ba ana nufin sai baiwa mace ba nan raqaba lafazin shi ne an mu'annas a larabci kuma da aka ce wuya ba ana nufin wuyan ne za a je yantar ba dan adam ake nufi utliqal juz'u wa urida bihi kullu fatahriru raqabatin mu'mina za a yantar da baiwa mumina ko kuma mutum mumini bawa dai za a ce ko baiwa ko bawa don ba zo da ba sai mace ko namiji wadiyatun musallamatun da diyya wadda za a bayar ila ahlihi zuwa ga iyalansa shi mutumin illa an yasaddaqu sai in sun yafi suratul nisa ya ayata 92 fal istithna'u malam yace shi togewa da akai an kace illa an yasaddaqu raji'ul lidiyya zai koma ne zuwa ga diyya فهي تسقط بتسقط بتصدق مستحقها بها wato ita diyan nan za ta faɗu taskutu tana faɗuwa bi tasadduqi mustahiqiha biha idan wanda ya cancanci ta ce ya yafi dani ko za mu ce yan uwa shikenan wala yarji'u li tahririr raqabati qawlan wahidan ba a cewa wato zai koma zuwa ga yan tadda baiwa li anna tasadduqa mustahiqi diyya biha la yusqitu kaffaratal kaffaratal qatl khata'an domin idan ƴan uwa suka ce sun yafi amma sun yafi jinin ɗan uwansu to wanda ba shi ke nuna cewa ba ai mutum ba zai yi kaffara ba ta kashin kuskure duk da ke akwai sabani to wanda ya kashe da gangan yana da kaffara misali waɗansu sun ce yana da kaffara wasu sun ce bai da ma kaffara shi ai zancen kaffara gare shi bai ko taso ba saboda mi saboda ya riga ya abin nan sannan waɗansu kuma suna kiyasi sai su ce to ai mutumin da ya kashe mutum akan kuskure zai iya yin abin nan idan ba zai iya yin azumi ba zai yi fitar da wato abin nan abinci na miskini sittin aya ta alkur'ani ba ta yi magana wajen kisa kisan kuskure nan ba ai zancen mutum zai fitar da zai fitar da wani abinci ba a'a azumi an kai fa shahar fa siyamu shahrayn mutatabi'ani tawbatan min Allah to kaga mutum yace a'a zai bada abinci ko ko zai bada sutura ta mutum 60 wannan nassi bai zo da shi ba a kafara ta kisa ina fata an fahimce ni don haka babu shi ma kwata kwata sai dai azumin idan mutum ya bugi mutum fiye da biyu misali mutum ya bugi mutum fiye da daya azumi 60 zai yi in an hankalta ma aikin da ya yi na kisa kan kuskure ko ko idan mutum biyu ko uku ko hudu ko biyar ko goma zai yi azumi wato goma misali to da yawa daga cikin malamai dai malamai suna ganin idan mutum dai ya yi kisa idan kuma shine asanadiyya ba wai kawai mutumin bane misali ba shine ba sanadiya ba mutum yana tuka mota sai wani zo ta bayan sai ya buge shi sai ya mutu to ai shi bai san da shi ba balle a ce ma yayi kuskuren kisan sa amma misali gitta mishi yayi yayi kokarin ya kauce mishi sai ya buge shi to na ana iya cewa nan yayi kuskure amma wanda ya buge ka ta baya kai baka da labari wanda yake dan ba a ganin kuskure ne kai balle a ce sai kai azumi amma idan gitta ma yayi kai kokarin ka kauce mishi ka buge shi to nan ne ake iya cewa wato nan kai kuskure za ka yi azumi to amma dai duk inda ta kai ta kawo mutumin da yayi accident misali ya buge mutum talatin ko mutum arba'in misali sai kuma aka ce zai yi azumi kuma duk mutum guda aka ce zai yi mi zai azumi na wata biyu to kaga azumi na wata biyu na mutum arba'in ya kama kusan kusan azumi na wata tamanin to kaga a rayuwar mutum ma in ya samu wata tamanin ai a rayuwarsa ya samu rayuwa mai yawa shi yasa da yawa daga cikin malamai suke ganin a hankalta ma kawai azumin na mutum ɗaya idan ya azumi sittin kenan kuskuren shi na yake da azumi ba wai zatin mutane ba to yana daga cikin mas'aloli da suke masu hatsari wanda ɗaliban ilimi suke kutsa musu wani lokaci zaka iske ma abin nan shi yasa ma za ku ga daga cikin irin waɗannan mas'aloli wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na Saudiya Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi da ya zo wajen mutumin da ya kashe abin farauta da gangan an faɗi cewa fajza'un mithlu ma qatala min na'am da Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام to an kace idan ka kashe wani abu da gangan an haramta kana cikin haramata aikin hajji ka kashe abu da gangan to idan ya kashe shi da gangan an kace to zai bada tamkar shi idan ka kashe tantabara misali zaka samu idan ka kashe misali tsuntsu misali ko hasbiya misali ko ko kurciya ai kana iya bada tantabara to misali idan kuma mutum ya kashe barewa yana iya bada tunkiya misali to idan mutum ya kashe bauna zai iya bada mi zai iya bada sanuya idan mutum ya kashe raƙumi bauna zai iya bada raƙumi to yanzu sai an kace wanda bai samu ba wanda bai samu wannan ba fa jaza'u mithlu ma qatala min an'am yahkum bihi dhawa adlan minkum hadiyan baligh al-ka'bati yahkum bihi dhawa adlin minkum hadiyan baligh al-ka'bati aw kafaratun ta'amu masakin sai an kace aw adlu dhalika siyama aw kafaratun ta'amu masakin ko ya bada abincin miskinai to kaga misali mutumin da ya buke misali giwa sai an kace kafara ta abinci zai bayar misali ai giwa na ya bada abinci buhu buhu buhu buhu buhu buhu misali a duba a gani daidai abincin giwa mutum nawa take kosarwa in sun ci namanta sai ya bada abincin wannan to sai in bai samu wannan ba aw adlu zalika siyama to an kaddarta bai samu wannan ba to yanzu azumi yayi saura to yanzu a ce abincin da mutum zai ci a yini wanda za a yin azumi giwa idan aka siffanta namanta aka cire shi misali ai kaga ba abincin mutum idan aka ce giwa tana kusa mutum dubu misali kidan sai ya azumi dubu to shi sa ibnu usaymin yace to anan yayi ta bincike a eh ya fahimta sa har yanzu bai samu wata amsa da zai bayarwa ba ga mutumin da bai samu ba ya bada kora kumi kuma bai samu abincin da zai bayar ba to yanzu azumin da an ka ce daidai naman giwa misali a ce mutum misali sai yayi mi sai yayi azumi misali in an ce mutum dubu biyu su giwa take kosarwa yayi azumi dubu biyu yace wannan mas'ala tana da iskari har yanzu bai cin wani abu kanta ba shi yasa nake kira ga ɗaliban yan uwana akwai matsaloli na ilimi waɗanda suna da abin nan sai dai a yi masa ijtihadi a ga menene za a iya cewa iya yi amma dai ko azumi ɗari an ka ce yayi an san dai abin akwai nauyi a kansa to na haka dai malam ya ce shi wannan matsala bai cimma wani abu to na haka nan ma wajen dai tun kuɗe wannan abin da fi sauki a hankalta ma aikin shine idan mutum ya buge mutum mu yayi accident ya buge an kawo zancen mutum guda ne tun da galibi zancen kisa mutum ɗaya ne ya yi azumin sa 60 amma idan mutum ya buge mutum goma ko sha biyar ko ashirin ko talatin ko arba'in misali a ce mutum sai ya azumi na wata biyu biyu so arba'in kaga nan kuma zai hita daga cikin almaqasid shar'iyya domin mi domin shari'a an gina ta ne akan sauki kuma dama an shar'anta ukuba ne dan kan mutane su yi wasa da dokokin Allah subhanahu wataala tilka hududullahi fala taqrabuha kan ku yi kusa tilka hududullahi fala ta'taduha kan ma ku ketara domin wani tana yiwa an ce ka ai kusa to wani kaddara za ta sa sai ya kusanta to in ma ya zo kusa din to kada ya ketara amma ma cewa an kai kada ai kusa to dan haka dai wannan shi dai ne mu abin da bayyana gare mu na mas'ala wallahu a'lam dai ina ganin cewa idan mutane suka wuce mutum daya a hankalta ma aikin don saboda mutum ya samu yin ibada amma wanda yake ganin kuma mutum za a hankalta ma adadin mutane kuma ba za mu hana shi ba yana ganin za a yi mutum 40 kuma a yi azumi 40 ko abin da ya kama da haka kuma ba za mu hana shi ba ya tashi fatawa ni dai abin da bayyana gare ni nan wallahu ta'ala a'lam ɗan uwa musulmi wannan matsala dama na faɗa tana da tsawo ba mu kai ƙarshen ta ba kuma cikin littafin daf'u ihami littirab an ayatul kitab sai darasin mu na gaba in Allah subhanahu wataala ya kaddare muna da rayuwa mun samu iko za mu zo mu karasa wannan mas'ala sannan mu ci gaba da bayanan mu da izinin Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته